والسلام على رسول الله وعلى اهل بيته واصحابه اجمعين bayan haka ya uwa dukkanin godiya sun tabbata ga Allahu tabaraka wa ta'ala wanda yake shine mamallakin abin da ke cikin sammai da kuma abin da ke cikin kasai Allahu tabaraka wa ta'ala dukkanin yabo da godiya gare shi suke a nan duniya da kuma wato gobe alkiyama Allahu tabaraka wa ta'ala shine mai hikima shine kuma masanin duk abin da bayi suke aiwatarwa Allah tabaraka wa ta'ala yana sane da dukkanin ayyukan bayi abin da yake hawa zuwa ga sama da abin da yake fitowa daga ainihin ƙasa da kuma ainihin adadin abin da yake saukowa na ainihin wato ruwa daga sama Allah tabaraka wa ta'ala mai gafara ne kuma shine mai tausayin bayi ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya baya Allahu tabaraka wa ta'ala shine wanda ya tsayar da ainihin sammai da kuma kasai Allahu tabaraka wa ta'ala shine wanda ya halicci komai da kowa da kake gani ina kuma mai shaidawa lalle annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne kuma manzon Allah ne Allahu tabaraka wa ta'ala ya zabe shi ya dora shi akan wato ainihin manzanci yayi wahayi zuwa gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar da manzanci ya bayyana wa mutane shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala babu wani alkhairi face manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya nusar da al'umma zuwa ga wannan alkhairi din babu wani sharri face annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar da al'umma dangane da wannan sharri din ya Allah kai tsira da aminci gare shi da iyalan gidansa da sabansa gabaki daya bayan haka ya ku yan uwa ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala Allah zai nusar da shi tafarki madaidaici a duniya da kuma gobe alkiyama ku lura da Allahu tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a koye shi Allahu tabaraka wa ta'ala babu abin da yake koyuwa gare shi subhanahu wa ta'ala ya ku bayin Allah wannan kutuba tana magana ne akan wato a nisanci waɗansu al'amura wanda suke jawo Allahu tabaraka wa ta'ala ya kallon mutum gobe alkiyama kallo na ainihin wato tausayawa da kuma rahama ya ku bayin Allah ku kiyayi kada ku fusatar da ubangijinku ku nisanci duk abin da zai jawo muku fushin Allah tabaraka wa ta'ala ku lura kada Allah tabaraka wa ta'ala ya zamto ya la'ance ku ya kai bawan Allah lalle ka lura kada ka jawo kanka rashin kallon Allah tabaraka wa ta'ala kallo na rahama gare ka gobe alkiyama ranar da ainihin wato dukiya ko 'ya'ya ba za su tsinana wa kowa komai ba duk tarin dukiyar mutum ko tarin 'ya'yansa matukar dai da yake kyawun aiki a gidan duniya ba ba abin da wannan abin zai masa gobe alkiyama Allahu tabaraka wa ta'ala ce sai dai wanda ya zo ranar alkiyama da kyakkyawar zuciya ma'ana wanda ya ayyuka na kwarai kenan ya ku bayin Allah akwai al'amura da yawa kwarai da gaske waɗanda suke sabbaba Allahu tabaraka wa ta'ala ya kallon bawa kallo na rahama da kuma tausayawa bawa gobe alkiyama Allahu tabaraka wa ta'ala ya yi kallonsa ya ƙi tausaya masa gobe alkiyama wato a yinin da yake mun fi ko da yaushe bukatuwa zuwa ga tausayi da kuma tausasawa da kuma jin kai na Allahu tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah yana daga cikin wato waɗannan ayyuka wanda suke sababa Allahu tabaraka wa ta'ala ya kallon bawa wato shine ainihin wanda yake saba wa mahaifansa wanda yake bata musu yake kin bin umarninsu cikin abin da yake ba saban Allah bane kuma abin da zai iya yake saba wa iyayensa lalle mai irin wannan aiki gobe alkiyama Allahu tabaraka wa ta'ala ba zai kalle shi kallon rahama ba baya da haka wato na gaba shine mace wacce take kokarin kamanceceniya da maza sanya tufafin maza ko kuma kokarin yin komai irin yadda maza suke yi kamar yadda ake rudarsu da cewa wato ainihin mace ta shiga a dama da ita duk abin da namiji yayi ita ma za ta iya lalle wannan yana sabbaba wa mace gobe alkiyama Allahu tabaraka wa ta'ala ko kallanta ma ba zai yi ba wato kallo na tausaya ba daga cikin waɗannan yaku bayan Allah akwai wato ainihin addayus wanda yake bayya kishin ko dai matarsa ko ƴaƴansa ko mahaifiyarsa ko duk matar da take wato kai ne mai kula da ita sai ya zamto bakka kishin fitarta cikin wato yanayin da bai dace ba ko lokacin da bai dace ba ko ina ta je ko da wa take waya ko me duk wanda ya zamto bayya tausayin iyalinsa ga baki daya musamman kuma mata wanda suke na aure mutum ya auro mata ya zo ya zubar da ita kawai duk inda ta ga dama ta je ta yi waya da komai ta kalli abin da take so ta kalla ba tare da sanya ka'ida ba to lalle wannan yana daga cikin abin da yake sabbabawa wato bawa gobe alkiyama Allahu tabaraka wa ta'ala ba zai kalle shi ba kallo na rahama ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala zai tambaye ku dangane da mata wato matayanku zai kuma tambaye ku dangane da ainihin wato ƴaƴanku da kannanku da duk wata mace da take karkashin kulawarka lalle wannan ba karamin al'amari bane ba yana daga cikin al'amuran da suke sababa Allahu tabaraka wa ta'ala ba zai kalli bawa ba kallo na tausayawa ranar kiyama shine wato ci gaba dogewa akan ainihin wato shan giya ko kuma shaye-shaye ga baki daya shan abin da yake kawo maye baya da wannan kuma wato mutumin da yake da gori ya kyautata wa mutane kuma ya zamto yana goranta musu wannan yana daga cikin abin da yake Allahu tabaraka wa ta'ala ba zai kalli bawa ba an rawato daga hadisi daga Abu Dhan Yasar wato ainihin baran gidan abdullahi dan umar yake cewa na shaida lalle na ji salim yana cewa abdullahi ya ce shi kuma abdullahi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai waɗansu mutane guda uku ba za su shiga aljanna ba allahu tabaraka wa ta'ala ba ma zai kalle su ba ranar kiyama kallo na tausayawa ba na farko manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'aqum bi walidai duka wanda ke saba mahaifansa haka nan na biyu mace wacce take kokarin kamanceceniya da ainihin maza wacce take kamanceceniya da maza na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa shine wanda ba shi da kishin iyalansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa akwai mutane guda uku Allahu tabaraka wa ta'ala su ma ba zai kalle su ba na farko dai sake nanata cewar wato mai saba mahaifansa ne ya sake nanatawa wannan wato al'amari na shin saba mahaifa yana da girman sha'ani ko shakka babu kamar yadda yake kuma kyautata musu yana daga cikin wato manya-manyan ayyukan alkhairi wanda Allahu tabaraka wa ta'ala yake kalla ya bewa bawa ainihin rahama wato gidan aljanna gobe alkiyama akwai wani bawan Allah ana ce da shi wato Ruwais Uwaisul Qarni wannan Uwaisul Qarni annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa tun lokacin yana raye yake cewa akwai wani mutum zai zo sunansa uwaisul karni wato a yamen yake shi uwaisul karni yana daga cikin tabi'ai ne sai yake cewa sai na umar in dai ka haɗu da uwaisul karni ka ce ya maka addu'a ya nema maka gafarar allah tabaraka wa ta'ala shi kuma uwaisul karni din nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi wani mutum ne yayi cutar kuturta ya warke akwai dan taban da bai fi fadin dirhami ɗaya ba kawai a bayansa abin da yake shine makiyayi ne kiwon tumaki yake ma'ana ba wani mai kuɗi ba ne kiwo ma ake bashi yake wa mutane baya da haka yana da mahaifiya yana kyautata mahaifiyar kwarai da gaske sai na umar ya zo ya rinka neman wannan mutum bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana ta neman daga zarar mutanen yamin sun zo sai ya tambaye su a cikin ku akwai uwaisul qarni sai su ce wa zai ba shi dama ma har ya zo aikin hajji mutumin da yake kiwo ga ainihin mutane wata shekara uwaisu ya samu dama ya zo ga ainihin haramul makki sai dan umar yaje yana tambaya sai ya samu ainihin uwaisul qarni sai yake cewa shine uwaisul qarni ya tambaye shi yace kana da mahaifiya yace eh ina ita kadai ta rage mu kuma saboda ita ne ma kyautata mata banna samun dama na zo ina wato tsaye dangane da ainihin al'amuranta sai ya ce yake cewa da shi to amma ka ji sauki ne daga cutar da kai ina sauran taban yake yace yana nan a bayana sai na umar ya tabbatar da cewa lalle wannan shine uwaisul qarni sai yake cewa ya uwais kamun addu'a sai ce kai din wane ne yace ni ne Umar mana amirul mu'minina a zamani shi bai ma san shine Umar bai taɓa ganin sa ba sai ya ce kai da ka rayu da Annabi sallallahu alaihi wasallama ka ganshi ya ganka ya yarda da kai ka yarda da shi ni zan maka addu'a ya amirul mu'minin yace eh ka nema min gafar Allahu tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna hadu da kai in nemi wannan daga gurinka ya ku bayin Allah abin da yasa Uwais bin Qarni ya samu wannan wato sanadiyar kyautatawa wato ainihin mahaifiyarsa ne daga cikin mutanen da suke Allahu tabaraka wa ta'ala manzo Allah ya bayyana a cikin wani hadisi wato kashi na biyu na cikin mutane uku hailo kashi na biyu shine wanda yake mudminul khamr wanda ya doge akan wato ainihin shan giya da kuma ainihin mutumin da yake da ainihin wato gori akan abin da ya bayar Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kuwa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ubangijinka ya hukunta cewa kada a yarda a bautatawa kowa sai shi kadai subhanahu wa ta'ala mahaifan nan guda biyu kuma a kyautata musu idan girma ya cin musu kana tare da su ɗaya daga cikinsu ko dukkansu suka zo suna yin abin da yake ɓata maka allahu tabaraka wa ta'ala ce karka yadda ka gaya musu uffin uffin kuma idan aka ce uff shine mafi kankantar al'amari larabawa suna cewa uff ɗan dattin da yake cikin farcen mutum ana ce masa uff hakanan suna cewa luf ɗan dattin da yake cikin wato hancin mutum ya ɗan fitar koya yake sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce uffin karka yadda ka faɗa ko da abin da yake bai kai ko kwatankacin ɗan dattin da ke cikin farcen mutum karka gaya musu na mummunar magana Allah tabaraka wa ta'ala ya ce karka yadda ka kyare su ka musu tsawa idan suka faɗa abin da yake bai kamata ba saboda anashin shekarun sun tura kullum kai dai ka riƙa gaya musu wato ainihin magana wacce take ta girmamawa dangane da ainihin wato giya kuwa da ainihin kayan maye wannan al'amari ne wanda yake mummuna ku nisance shi ya ku ‘yan uwa matasa kada ku yarda ku ɓata rayuwarku kar ku yarda ku lalata rayuwarku da ainihin wannan kayan maye kayan shaye-shaye ɗin allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya halarci mai ke cewa ya da suka yi imani lalle ita fagiya da caca da ainihin bautar gumaka da kuma ainihin lido wannan kazanta ne daga ainihin aiki na shaidan ku nisanci wannan domin ku samu rabauta gobe alkiyama ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk abin da ya dauke hankalin mutum to sunan wannan abin giya ko da wato ainihin wiwi ce ko shulusho ko ma menene da mutum zai sha ya dauke masa hankali ko wani maganin tari saboda maye annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai kawar da hankali sunan wannan abin wato ainihin giya yana daga cikin al'amura wanda idan bawa bawa yana aikata su Allahu tabaraka wa ta'ala ba ma zai kalle shi ba ranar alkiyama shine saduwa da iyali wato ta anashin dubura Allah tabaraka wa ta'ala yana fishi akan wannan ya zo cikin hadisi kamar yadda aka rawaito daga Abi Huraira Allah ya kara masa yarda ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake zuwa wa iyalinsa ta dubura lalle Allah tabaraka wa ta'ala ba ma zai kalle shi ba ranar alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin littafinsa mai girma wato alqur'ani yake cewa mata yanku gonakin ku ne ku zo musu ta inda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce ku ba wato ba ainihin ta dubura ba Allah tabaraka wa ta'ala ce ku gabatar kawunan ku wato al'amari na alkhairi shine ku yi addu'a ku sani lalle Allah tabaraka wa ta'ala fa za ku haɗu da shi gobe alkiyama sai Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa albishir ga ainihin ainihin muminai ya ku bayin Allah yana daga cikin abin da yake sabbaba Allahu tabaraka wa ta'ala ba zai kalli bawa kallo na rahama bara na kiyama kamar yadda ya zo a cikin hadisin wato abu huraira ta Allah ƙara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai mutane guda uku su ma Allah tabaraka wa ta'ala ko kallon su ba zai bara na kiyama na farko shine al-imamul kazzab shugaba wanda yake makareci gashi yana jagorantar mutane amma baya jin kunyar zai musu ƙarya zai musu kaza zai musu kaza kuma ƙarya yake to irin waɗannan gobe alƙiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko kallon su ma Allah ta'ala ba zai ba saboda me saboda sun fusatar da Allah tabaraka wa ta'ala mutum na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wanda yake dattijo ga shekaru sun tura kuma ya zamto mazinaci lallai ko da mutum matashi ne zina mummunan aiki ne haramun ne amma al'amarin yana sake muni ga wanda ke shekarunsa masu riga sun tura annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mutum na uku shine wanda yake talaka kuma mai girman kai shi talaka ne amma girman kansa ya wuce tunanin kowa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ko kallon sa Allahu tabaraka wa ta'ala ba zai yi barana da kiyama haka nan wato daga cikin al'amuran da suke sabbabawa wato bawa Allahu tabaraka wa ta'ala ba zai kalle shi kallo na rahama ba gobe alkiyama shine wato fin karfin mutane akan abin da suka mallaka da karfi saboda an fi karfin su an rawaito hadisi daga Abu Musa yake cewa waɗansu mutane biyu sun kai ƙara wato suna jayayya suka je gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da wata gona ko wani floti wanda yake ɗayan ya zo ne daga ainihin hadramaut wato daga can yamin sai ɗayan yake ta rantsuwa a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wa ɗayan yace to kai ka rantse in dai gonar ka ce sai ɗayan yayi wato yayi kawa yace lalle kuwa in dai ya rasulullah ka ce da shi ya rantse to lalle zai cinye mun gona ta ko shakka babu saboda shi baya tsoron Allah in dan ya rantse ne zai iya rantsewa akan ƙarya din sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle kuwa in dai ya rantse don ya tafiyar da wannan gona alhali ba tasa bace ko wannan fili lalle zai haɗu da Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala ba ma zai kalle shi ba gobe da kiyama duka wanda ya cinye wani gonarsa ko wata dukiyarsa da ƙarfi saboda ya fi ƙarfinsa lalle Allahu tabaraka wa ta'ala ba ma zai kalle shi ba kallo na shin tausayawa ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala lalle lokacin kaka ya zo ya fara zuwa ku bayar da ainihin zakkar dukiyoyinku yana daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ke yin fushi shine wato ainihin hana yin wato hana ainihin zakka Allah tabaraka wa ta'ala shi ya baku dukiyoyi din nan shi ya baku ainihin albarkar amfanin gona ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala ku bayar da haƙƙin abin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya ba ku ya ku yan kasuwa ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala ku yi gaskiya ku yi sadaka kada ku yi zalunci kada kuma ku yi wa- wato ku koye mutane kada ku yi mutane algush Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa ku cika ainihin kilo da kuma mudu wato ma'auni kilo da ake daura abu a ga nauyinsa a saka shi akan sikeli a ga nauyinsa kilo nawa yayi Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce lalle ku cika wannan idan muduna ake aunawa Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce lalle ku cika wannan kar ku yadda wala tabakhasu an-nasa ashiya'ahum kar ku yadda ku tauye wa mutane kayayyakin su yana daga cikin wannan shine mutum ya kawo buhuna kamar yadda ake yanzu mu anan wato anishin gwada al'amura gwada amfanin gona akan anishin sikeli mutum ya kawo abu misali a ce yayi kilo 100 da ɗigo takwas ma'ana ɗigo tamanin kenan sai a sake ɗora wani kuma ya yi kilo 100 shi kuma da kilo wato a da ainihin ɗigo hudu wato kilo a ɗigo arba'in kenan sai a ce ai wannan yan kansu ba irgawa da su wanda in aka haɗa wancan takwas ɗin da wancan biyun ya ma wuce kilo ɗaya wannan yana daga cikin wato ainihin tauye wa mutane wato ainihin haƙoƙinsu ya ku yan kasuwa ku duɗuran allahu tabaraka wa ta'ala idan kuka ɗora wa mutum kayansa a kan sikeli ai idan ka raba ɗugungunan su ma za ka ga adadin wani kuɗi ne wani ya kai 700 wani ya kai 500 wani ya kai kaza sai dai in shi mai kayan da ya ce wannan ɗugunan ban da su to wannan kuwa matuƙar dai wato mutum ya tauye mutum ko da ɗugu ɗaya ne gobe da kiyama allahu tabaraka wa ta'ala zai kama shi da wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a cikin ma'anar wani hadisi yake cewa lalle 'yan kasuwa za a tashe su da yawa daga cikin su ranar alkiyama za a tashe su fujjaran illa man ittaqa wa barra wa sadaqa za a tashi yawancin 'yan kasuwa suna layin wato fajirai maƙiya Allahu tabaraka wa ta'ala ma'ana masu saba wa Allahu tabaraka wa ta'ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sai dai wanda ya ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala ya kiyaye ya kuma yi sadaka ya kyautata ya ku 'yan uwa ku nisanci wato ainihin rowa ga baki daya musamman kuma wato ainihin rowar ruwa yana daga cikin abin da Allahu tabaraka wa ta'ala ke yin fushi akai wato shine wato rowa musamman kuma wato ainihin rowa ta ruwa ku kuma nisanci yin rantsuwa akan ƙarya shi ma yana daga cikin abin da Allahu tabaraka wa ta'ala yake yin fushi akai ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa akwai mutane guda uku suma Allahu tabaraka wa ta'ala ba zai kalle su ba ranar alkiyama ba kuma zai tsarkake su daga ainihin zunubansu ba ma'ana ba zai yafe musu ba zai gafarta musu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa suna ma da azaba wacce take mai zafi mai radadi daga ciki yake cewa mutumin da yake yana da sauran ruwa ma'ana ruwan da yake da shi ya isa amfanin kansa da kuma iyalansa ga kuma wani ya zo zai wuce alhali kuma ga ruwa a gurinsa ko kuma wani ya zo yana da bukatar ruwan ya ce ya bashi sai ya hana shi wannan yana daga cikin wannan allahu tabaraka wa ta'ala ba zai kalle su ba ba zai yafe musu zunubansu ba na biyu manzo Allah sallallahu alaihi cewa mutumin da yayi mubaya'a ya amince dangane da wani shugaba ya amince da shugabancin wannan ba dan komai ya masa mubaya'a ya amince ya zamto shugaba ba sai dan abin duniya da zai yaka bashi idan ya zamto yana bashi duk zaluncin da yake yi zai kumda bakinsa amma in baya bashi kuwa sai ya tada ainihin wato kayar baya wannan yana daga cikin wato al'amura wanda Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kalli mai aiwatar da wannan ba ya zamto shugaba ne yana rashin kirki amma in ya baka shi ne wato na kwarai in bai baka ba za ku yaƙe shi yana daga cikin wato mutum na uku wanda Allah tabaraka wa ta'ala ba ma zai kalle shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shine mutumin da yazo bayan sallar la'asar ya sai da kayansa kuma yayi rantsuwa kan ƙarya yace wallahi kaza na so shi ko wallahi wannan shine kaza alhali kuma ba wannan bane yace product din kaza ne kuma ba shi bane kuma ya rantse kun bayan sallar la'asar malamai suke cewa yin rantsuwa ga baki daya kan ƙarya laifi ne babba amma yana karuwa girman laifin bayan sallar la'asar saboda lokacin ake daga wato ainihin ayyukan bayi idan mutum ya yi aiki mummuna ko ya rantsuwar ƙarya a bayan sallar la'asar to al'amarin yana da girma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cikin wani hadisi ya ku bayin Allah Allahu tabaraka wa ta'ala shine wanda yake ainihin wato bayarwa shine wanda wato Allahu tabaraka wa ta'ala kuma shine wanda ya hana wato rantsuwar ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa na rantse da wanda yake babu abun bautatawa wato annabi sallallahu alaihi ke cewa shi wannan wanda ya rantsuwar ƙarya din kaji yana cewa na rantse da Allah kaza na sayi wannan kayan da kake gani sai ya zamto wanda zai siya din kuma ya gaskata shi saboda ya rantse annabi sallallahu alaihi ya karanta aya fadin Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suke sayar da alƙawarin Allah da ainihin wato ainihin rantsa-rantsansu da kuɗi wanda yake ɗan kaɗan ko da kuɗin duniya za baka gabaki ɗaya sunansa kuɗi ɗan kaɗan ya ku bayin Allah yana daga cikin al'amura wanda suke sanyawa Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kalli mai aiwatar da su ba ranar alkiyama shine almusbil wato wanda yake sake tufafinsa ya zamto ya rika taba ƙasa mutum ya sa wando yana taba ƙasa ko ya sanya riga tana taba ƙasa ya zo cikin hadisi ya zo cikin littafin muwatta na Imam Malik Allah tabaraka wa ta'ala ya masa rahama hadisin da aka rawaito daga Abdullahi dan Umar yake cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle duk wanda yake jan tufafinsa domin jiji da kai domin girman kai lalle Allah tabaraka wa ta'ala ba ma zai kalle shi ba ranar alkiyama yana jin shi sarki ne ko shi wani mai mulki ne ya sanya babbar riga tana jan ƙasa yana ji da jiji da kai Allahu ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ko kallon sa ranar kiyama Allahu tabaraka wa ta'ala ba ma zai yi ba ya zo cikin wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allahu tabaraka wa ta'ala ba zai kalli duk wanda yake janye jan tufafin sa kasa da ainihin girman kai ba muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon kyautata ayyuka ya ba mu ikon nisantar irin waɗannan al'amura wanda suke sabbaba fushin Allahu tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah Allahu tabaraka wa ta'ala yana umartar ku da wani aiki sai ya fara da kansa yake cewa inna الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله كجك أمو كجك إم يا يمو ونسك يا الله تعالى كساسك إيماني الله كقارا ونن غري البركة دكما زمن لافيا ونن قسا الله تبارك وتعالى كقارا متى البركة زمن لافيا ونسك شوا غبني أكن هدمر الدين الله تبارك وتعالى ta'ala ka kara musu lafiya wanda suka rasu cikin su Allahu tabaraka wa ta'ala ka yafe musu wanda suke raye Allahu tabaraka wa ta'ala ka sa su kyakkyawan karshe ka kuma jibinci al'amuran wato bayan su ya Allahu tabaraka wa ta'ala muna roƙanka ya ubangiji kada ka jarrabe mu da abin da ake tsoro na yanayi da rayuwa take ciki ana ganin abinci yana arha kaza yana tsada Allahu tabaraka wa ta'ala abin da ake tsoro gaban kai ne mamallakin gaban ya ubangiji ka sauƙaƙa mana ka kawo mana alkhairi a cikin rayuwar mu ka kawo mana alkhairi a cikin ƙasar mu umu ila salatikum yarhamukum Allah